الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba 23 ga watan sha'ban hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar sha ɗaya ga watan biyu dubu da ashirin da shida to kamar yadda muka saba a ranaku irin waɗannan na laraba muna karatu a cikin wani littafi mai taken addu'ar rulbahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya wada suwa hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin wannan kuma shine darasi na saba'in da tara a jerin giyar darussan littafin sannan za mu tashi a babu diyafa babi da yake magana kan bakunta ko kuma saukar da baki shine diyafa amma asalin diyafar dafa ya difu a dafa kuma yudifu dafa ya zifu daifan ko diyafatan addaifu shine shi baƙwa wanda galiban yakan zo ne daga wajen garin da shi wanda aka bakunta yake to abinci da sauran ababe da za a tanadan mashi shine ake ce mashi addiyafa a larabci na ƙur'ani ko da ƙur'ani ya rika zuwa da irin wannan salon za gana kiran shi da nuzula إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وعن نزل شيني abinci da akan tarbe bako da shi cewa misali dama ya faɗa zai zo ke dai to insha Allah ranar alhamis kafin dai azumi to zan zo raga an san zai zo zai taso daga can zai zo nan ana da tsammanin ma ga lokacin da zai sauka to wannan abincin da za a tanadan mashi to shine nuzul kuma shine wani bangare na ziyafa wannan littafin zai tattauna akan addiyafa nan kira addiyafa to ana maganan addaifu kenan bako bako galiban shine wanda yake zuwa daga wani wuri mai nisa isa suke bambancewa tsakanin addaifu wa za'ir shi azza'ir shi ma bako ne amma kuma bako ne mai gajeren zango nan ce addaif shine wanda yakan sauka a gidanka kuma galiban ba daga garin da kai kake zaune a wurin yake ba ya zo ne daga wajen gari ko daga wajen karamar hukuma ko daga wajen jiha wani lokacin ma har daga wajen ƙasa ko nahiya irin wani shi ake ce mashi bako to yana da hukukun ziyafa za mu ji abin da malam zai ce dangane da waɗannan haƙoƙi na shi haƙoƙi ne na wajibi gaskiya haƙoƙi ne na wajibi to sannan akwai azza'iru shi kuma azza'iru galiban yana zuwa ne daga garin da kake kuma daga kusa kuma galiban bai kwanaki a wurinka kuma ma galiban bai dadewa a wurinka wannan bambance-bambancen suna da muhimmanci saboda sun yi tarayyar wasu ababe na haƙoƙi shi ma ya yi tarayyar wasu ababe na ladubba amma kuma sun sha bamban musamman kanun zantuttukan da malam yake so ya tattauna mana a nan dangane da abin da ya shafi baƙo. Idan ya zo daga nesa kuma zai ɗan daɗe a wurinka baƙo. Idan ya zo daga nesa amma ya zama ba zai daɗe a wurinka ba, to shi ma baƙo ne amma a rigar azza'ir, amma zai wahala dama a sami wanda yake kuna kusa kuma ya zo ya ce zai sauka a wurinka kwana ɗaya kwana biyu abu ne mai wahala a gidan can kana hange sai ce ya zo ne kuɗin tattauna wata wani al'amari ko ta matsala kuma sai ce a nan zai kwana saboda a yi munazara saboda a yi bita a yi a wannan za'ir ne yake ƙoƙarin ya ga cewa ya sanya rigar addaifu ko adda'i ko almudif ko almudaf wanda aka saukar a matsayin baku to ga abinda malam yace babu diyafa babin bakunta yajibu ya wajaba ala man wajada ma yakri bihi man nazala min ad-duyuf ayyab ala zalika ya wajaba akan wato ala man wajada da duk wanda ya samu da duk mutumin da ya mallaki ma yi ƙuri bihi man nazala abinda zai iya ba da abinci ga wanda ya sauka a wajen shi a matsayin bako wajibi ne akan wanda aka bakunta kuma yana da ikon da zai ma bakon da ya sauka a wajen shi abincin baki wanda za a gana cewa kwacciyar da filatanci ne kaga kalmar nuzula bai suke a suratu fussilat ita aka yi amfani da ita nan man nazala min ad-duyufi wanda ya sauka a wajen shi a matsayin bako ko daga cikin baki to matukar yana da abin da zai mai abinci ya kyautata mashi ay yaf'ala zalika to wajibi ne ya aikata haka in kai bako dole ka tanadan mashi abinci da abin sha da wurin da zai zauna da sabulun wanka da ruwan zafi na Lipton da wanka ko da ruwan sanyi idan shi yake so duka wannan za ka yi ne gwargwadon ikonka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha gwargwadon wannan ikon da kake da shi gwargwadon wayannan shi yasa shi ma aka dora mashi waɗansu ladubba kamar yadda al-Imam Samarkandi ya faɗa za mu ji su nan gaba insha Allah da haka kenan yanzu tanadarwa ba ko abin da zai ci wajibi ne wajibi ne gashi ya buɗa mana zance ya buɗe mana zance da shi wa haddu diyafat haƙƙi ko gwargwado wa haddu ad-diyafat gwargwado na wannan ɗaukan nauyin baƙunta ila talatati ayyam zuwa kwana uku ne za ka ɗauki nauyin baƙo har zuwa tsawon kwana uku matukar shi ne bakon da ya sauka wajen ka to kwana uku in an ce ɗaukan nauyi ciyarwar shi da cin shi da shan shi da wurin zaman shi duka yana kanka duka yana kanka su da ka yanzu rayuwar shi gaba ɗaya tana kanka kuma duk wanda aka ce to cin shi da shan shi na kanka to tsaron shi ma na wajen ka kenan da kare mutuncin shi wannan su ne hududud ziyafa yasa daga cikin dubban kai ne sauke baki idan ya sauka a wajenka to kar ma ka tambaye shi yaushe zai tafi sai bayan kwana uku ba dama ka tambaye shi yaushe zai wuce ai har yanzu yana cikin almighty budget ne eh Allah ne ce zai ci wannan budget din to yanzu da an yi kwana uku da tsadi sai ka ce mishi to yaushe zai wuce yace maka ai shi dama ya zo ne ya san zariya da harkar ilimi ya zo ne ya nema ilimi to yanzu sai ya nema inda zai sauka duk abin da zaka bashi mustahabi ne amma na kwana uku nan dole ne na kwana uku nan dole ne in ma ya rika ganin kwanuka na girmawa inda wata kotun shari'ar musulunci zai yi ankarar da alƙalin ba rashin mutunci ba ne ƙauna ce duk da za ka ce wannan bai da mutunci da alƙali ya kira wannan mai gida ya an karar da shi hukukun da ya ba jiya na sauka sai na ji waya amma na ga kuma kwanuka da kuloli suna zirga-zirga da flak da flat da cokunna wannan a kira shi a gaya mashi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don mu gudu tare mu kira tare zai ma faɗa wata magana ta wannan gara ma wanda ya kai ka kotu ko da maganar da shi ma ya gawo na ruwa da wannan din shine mai dan dama damar to sai ya ce maka ana kiran ka a kotu me kai ba wanda ya sauka wajen ka jiya ne ya kai karar ka me faru na zalika ne ce kaga kuma irin ita irin wannan shari'ar shari'ar ba ba ta dade ba ba bukatar ka ce to shikenan ku tafi zan neme ku a ƙarshen jabuwari ha jerin shari'a ce wannan masarar shi ta kare ai ai yau za a gama shari'ar kai ne ya faru eh ni ban san ina to je ka shari'a ta ce kai yana da wannan hukuku din hukukun ziyafa to haddu ziyafati gwargwado na kwanakin bakunta na ciyarwa da ɗaukan nauyin wajibi talatatu ayyamin kwana uku ne wa ma kana wara a zalika fa sadaqatun duk abin da ya wuce haka to sadaka ce kuma akwai yan uwantaka ko wa ati zal qurba haqqahu to ko dan zumuncin dan zai wahala ba sanayya ba zumunci ya dara gidanka zai wahala zai wahalar gaske to kaga akwai zumunci to yanzu an gama na wajibi sai a dawo na sunan da mustahabbat ile ka tambaye shi shi zai wuce ce ya zo ne dan muku kwana biyar da ma abin ya ci na wajibi kwana uku to so ma kwana biyar sai ka hakuri kawai sai ka ci gaba da ce da shi sadaka ce wannan ciyarwar da za ka yi mashi babbar ibada ce da ka iya saboda ibada ce muka ajiya ka iya tawassuli da ita wajen Allah ka nema fatai ka nemi nasara ka nemi buɗi ka nemi kariya ka nemi arziki da ni'ima da gamawa lafiya da aljanna ko da talauci kana mai tawassuli da wannan aiki na garin da kai yace wala yahillu lisayfi amma kuma baya halatta ga bako ayyatu ya indahu hatta yukhrijahu ya tare a wajen wanda ya zama ya sauka a wajen shi ko ya bakunta hatta yi kurijahu a ce wai har sai ya fitar da shi baya halatta ga baku amma ka duba salon zancen da ya fa can ya ce yajibu ala man wajada ma yukuri bihi man nazala min as-suyu ya amfani da kalmar wajaba amma da yazo kan bakon shi kuma sai canza salon zancen sai ya ce wala yahillu bai ce waya jibu ala baiti an yatturuka almuzifa ba da salatata yan bai haka ba kamar matsin lambar ta ta ata kuma lura da wani abu da ke faruwa a bakunta ka iya cewa kashi casa'in kofi wanda suke sauka a matsayin baki su ne mafiya talauci da bukata akan wanda aka sauka a wajen su kai yanzu in ɗanbata kawun ka ne ka sauka a kano ina za ka gidan shi shi kuma idan ya sauka a dare ina zai ba zai zo gidanka ba hotel zai je shi to kaga jiyar da salon zancen ya zo da aka je wajen mai ƙarfi ƙarfin da aka ba shi zance mai fari fari wa ya ci da aka dawo wajen hannu baka hannu ƙwaryan ya ce wala ya hilli ka duba duka harufan masu taushi da ya'u da ha'u da lamu wala ya hillu kai kace wani lallashin shi ake yi so da kar a matsa mashi da yawa ga yunwa ga ba kuɗin komawa kuma ka ce mashi wayan jibu sai ce sai ce ba wani wayan jibu sai ka haɗa shi faɗa da shara haka tallafa shi to ya kai ba ko ka wuce kwana uku to wala ya hillu laka to kana nufin dole in ci kaga ce a'a duba larabcin mana wala ya hilmi in ka tashi fassara mashi ma zai ka ce bai kamata ba don kila ka ce bai halasta ya kace wato haram ne kenan to bai kamata ba in dai ka wuce kwana uku to da Allah karka wannati ka zauna a gidan hatta yukhrijahu wai a ce har sai shi wanda ka sauka a wajen shi ya zo ya fitar da kai ya ce wa iza lam ya fa'ali da ƙadiru ala ziyafati ma ya jibu alaihi to ga wata ƙa'ida idan wanda yake da iko bai aikata abin da ya waje ba a kan shi na haƙƙin bakunta ba to kana lizzaifi akwai dama ya halatta an buɗe ƙofa ga baƙo ayyi akuza min malihi bi qadari qiraw ya diba dukiyar shi gwargwadon bakunta shi wannan ba in mun baki suka fahimta ka za ya rigima wato in ya sauka wajen ka kawai sai dai ga ana ya ga ana ta hada hada ya ji shiru ana ta kuma ka aje shi kila a gare sai dauke safai kaya sabuwa wanda ka ta zo ka daura ya fahimta akalla za ta yi dubu hamsin da ita da komanta nan sai ta yi ta a hako ko kuma dai farashin Allah da annabi kuma shi zai kwana uku ya kamata a rika kashe mishi biyar da safe biyar da rana biyar da yamma sha biyar ko kwana uku arba'in da biyar kayan nan za ta arba'in da biyar sai ɗauki ya halitta ko an kama shi ba ɓarawo ba ne bayani kawai za a yi kuma ka ci kunya musamman amma ka duba falarancin da ya yi wa idza lam yaf'al al qadiru to yanzu nan ma kuma sai ya tantance yana da ikon ko bai da iko dan akwai iko kuma akwai rufin asiri ko ne za ga ana ta yawo a riga amma dai ba abu to sai ya samu tabbas wallahi akwai ikwa ko ka tafi gidan wani dan wanka ba kula da ni ko ka ji shiru horar ma da madarar ba kwana uku ne ku duba wata akuya ta dubu arba'in da biyar kai gaba da ita ba mutane dan kakka wahalar da shari'ar ka iya mashi tek jar kyallan nan ni far kyallan nan ni na wuce da ita sai ka mai bayani da hadisai قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين amma ina tabbatar maka ba za ka ƙara dawa gidan nan ba eh dan in har bai ɗibo kuɗin shi ba sandar shi za ta ɗibo kuɗin shi eh sandar shi zai aika sandar shi ta karanto maka wa lakum bil qisasi hayatun lalle kan to amma dai wannan shari'a ce ta bada wannan dama ce yasa da nake cewa da kai wannan kamar gara ka je kotu gara ka je kotu shi din ma dai da matsala ko to amma kuma dai ba laifi bane saboda shi kai yanzu a sauka a matsayin bako a wajenka to me na abin nan idan kana da iyalai biyar ko goma sai kai ba ko ɗaya ba abin da za ka kara za mu ji maganar irin abincin da ake ba bako ranar farko idan ya sauka to ya halasta ka ɗan matsa wa kanka kai mashi mai kyau kafin a koma ihuta ta sa rana ta biyu da rana ta uku to sai ci irin abin da mutanen gida ke ci amma kawai dab da magariba sai kai bako kuma wani dambu ake yi na tsakin dawa ta rabuwar na kaka to kaga shi kila ba a bashi ba sai ya dan nemo shi kaza a dan nemo shi kaza sai ya dan mu mai cefanan shi sai ya ci da safe kuma sai aika mishi da kunu ba su da shi mutanen gidan da su sha ko kuma da safe da rana da yamma wuni guda kwana guda kenan duka a yi mashi na musamman ko da za ka ɗan matsawa kanka kisa suka ce ya halatta ka iya dan tallafa wa kanka ba mai tsanani ba dan ka girmama ba ko a daren farko amma da dare na biyu rana ta biyu da rana ta uku ya koma ya ci iya abin da ya samu shi kuma nan akwai ladubba da wanda ne isharar zuwa gare su na almamu tsar makandi wanda za mu ci wanda kai ma da ka sauka ba ko kuma ana so ka kiyaye shi to idan ya ga ba a bashi abin da ya kamata ba ya halatta a yi a kuda min malihi ya ɗiba daga dukiyar wannan mutum da ya sauka ba ko a wajen shi bi kaddiri kairahu da gwargwadon abin da yake shi ne haƙƙin shi na bakunta nan tara na kwana uku da ba a yi mashi abin da ya kamata ba akwai hadisin uku ba tuguna amirin da ke sin sayar bukari da muslim yake cewa shi uku ba na zo na ce ya rasulallah ya manzan Allah innaka tab'atuna ya rasulullah kakan aike mu a matsayin sojoji ko 'yan saraya rundunar da baka fita ba yace fa nan zilu bi qaumin la yaquluna wallahi ya rasulullah mukan sauka a wani gari a matsayin mu na baki amma mutanen garin nan ko haƙƙin mu na bakunta ba sa ba ba su da mutunci fa ma tara rasula me kake ga ya kamata ne to kaga daga kanzun nubuwa ne fata wanda za ta fito ke shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in nazaltum bi qaumin in kuka sauka a wajen waɗansu mutane fa amaru lakum bima yanbaghi lidayfi fakbaru suka fuskance ku ko suka kawo maku abin da ya dace da bako to ku karba ku karba abincin da suke ci kuma da ya dace da da bako wa illam yaf'alu da bai ce mashi uku ba in suka ki aikatawa fa khudhu minhum haqqad dhayf alladhi yanbaghi lahu ku ɗiba daga dukiyarsu haƙƙin baƙon da ya dace da su gwargwadon ƙarfinsu kenan liyun fiƙi zu sa'atin min sa'ati to nan ma kai ma ka ɗiba daidai gwargwadon abin da ya dace na hukukinka na haƙoƙinka da ba su iya baka ba to lokacin da baƙo ya sauka a wajenka a koɗinsu abubuwa kusan guda biyar ko shida da ake so kai mashi malam guda ɗaya ya faɗa shine abinci to hatta ƙarƙashin abincin kafin abincin da bayan abincin da lokacin abincin shine ka haɗa hukuk ɗin za ka ga ake so ka tabbatar mashi don ka zama kare akwai wani mutum da ake ce mashi hakimu sa'i wanda ya rasu a jahiliya amma yana da 'ya'ya kuma da suka huɗa ko da 'ya'ya ma namiji da mace suka zama sahabbai ne na nabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kari kwarai da gaske karimi ne kwarai har an taɓa tambayar shi aka ce akwai wanda ya taɓa buga maka kai a harkar kyauta sai wallahi akwai wani wani maraya ne wani maraya ne muka sauka wajen shi a matsayin baki kamar mu goma ko mutane goma suka sauka wajen shi a matsayin baki goma fiye da goma baki ne kwata-kwata marayan nan a duniya a waki goma ya mallaka eh dai ka yi hango bakin nan kawai zagaya ji ya yanke a wakin shi ne hakim mutsari ya ce kaga na shahara da kyauta sai shi kyauta a jinin shi take don shi yasa bai har ya rika jin wai yayi wani abu kyauta girmama ka zai amma yana kokarin baka shi ne hakim mutsari yake cewa to yaron marayan can ya yi kyautar da ta buga mun kai ba ka ce to ai kai ka yanka raƙuma ce ina duk da raƙuman da na yanka ce shi kaga wannan yara shi fa daga cikin ɗan kaɗan ɗin fa da yake da shi ne ya yanke duka ni kuma a da yawa ne nake ɗiba da yawa in yanka shi ta muke ga ina yi ikyarin na ya buga man kai yace ba na mantawa da shi saboda haka mutum ne mai kyauta kwarai da gaske duk da rayuwa ce ta jahiliya amma shi sakiyatu to idan kai ba ko akwai abin da ake so a kiyaye na ɗaya ka samar da husnul ba kyakkyawar karba kyakkyawar karba misali kila kuna da sanayya sai ya kira ka ce gashi yanzu haka zan bar mai dugururot daga kan ga munan mun taso to ya kamata duk bayan minti goma ko sha biyar ka kira shi an kawo ina amma kwata-kwata baka kira shi ba har ya sauka a flyover ya yi ta kiran kawai ka sa caji to wannan ma yana da fiki homa in dai yana da yan kuɗi shi ko ya wuce kaduna wajen wani baba wajen wani shi sauka ko kuma ya bincika wani karamin dan uwa a zaria sai ba abin a sauka wajen ka bane tun da zai ce maka zai zo to a yi ta magana ta waya kun zo daidai ina kun zo daidai ina ga ma a barin zo ɗauke ka ko kuma bari mu ga yadda za a yi in kuma dai nan zai taho dai akalla dai to haka idan ya zo gidan ba ya samu kusu lissike ba kaga wanda zai ke dai kowa ya ganka ko sai ya shiga ya ce bari ya fito sai ya miki goma kai ka ce ma yadda suke sake haihuwar shi unguwar zo mata ce ya dan yi hakuri kaga wannan sa'atul wa qawlun ma'ruf ai dole ne a aikin da ya zo kai haba haba da shi to sannan yana zuwa ka ba shi ruwa ka kawo mashi ruwan buta da makewayi wannan ba su a cikin abinci ai ba abinci ba ne duk suna cikin husulu duk da ke ba fuska sakakkiya marhabin da sauran abubuwa na kulawa shine malamai suke cewa التبسم والبشاشة خير من القرى wato sakin fuska ga bako ta fi daɗi a zuciyar shi bakon fiye da abincin da za ka aje mashi ka kawo mashi abinci ka dungurar ka fita zai iya ta tunanin to anya ma wani abincin aci aci ba laifi in ka kawo mashi kankan ba zai ci ba to ka dan fita ya ba ta to bari dan ya dai ka ci ba ai ka yi primary ai ka dan samu dai yan ta'abirori ko kuma yau da kullum ka san rayuwa ce to bismillah ta abincin nan bari in ɗan abin nan in je can in dawo ba zai kace ka bashi bane dan ya ci abu na biyu at ta'jilu bi ziyafa haƙƙi na biyu ko alamun karramawa ta biyu gaggauta kawo kayan bakonka bako ko auko maka yayi ya kamata a san me za a yi a gida ai za ga akwai wanda suke aje emergency ko wani sai a dafa wake sai kuma aka yi waken rana sai a shanya black baya rabuwa da ruwan zafi tukunya ba ta rabuwa da wata yar miya miya ko dan mai mai da dan yaji yaji da dan ruwan sanyi so da kayi bako a kawo mashi ruwan sha a kawo mashi ruwan buta na kewayawa a nuna mashi bayi kafin ma ya fito bayi kuma an aje abinci an aje miya an aje ruwan sha da sauransu wani yana cikin ikramu dai yana da wannan haƙƙin a yi mashi wannan ka sauka wajen wani bakunta tun biyu na rana sai wajen gudu yake ce maka an ɗan samu jinkirin nika ne amma yanzu an faɗa mana wani inji da ana ga za a samu ai sai kame na abdurrahman ibn auko dulluni ala suki to wannan dulluni ala shayi da ka kwaci to yana kira a wani mai shayi da nan wajen an yamini da in kai kwana haka a wani mai shayi in ka je duka haɗu har da indomi ka ci har da na gobe don tun da dai aka fara maka haka tun ana marmarinka to idan aka gaji da kai Allah kaɗai ya san me za a yi maka je ka sha shayi ka ci indomin ka kila ma haka ɗan ruko wani ko na tsaron lalura to ana so a samu ta'ajilu a ta'ajilu bi ziyafa sannan na uku khidmatu sayyi girmama bako na uku da za ka yi ka rika mashi hidindimu yan hidindimu haka ka rika mashi ya zo da jaka ko a shiga da jaka ka karɓa jakar a shigo da ita ya shigo a yi mai shimfiɗa inda abin da zai shingiɗa a sa mashi a inda zai shingiɗa inda fanka a dan juyo mashi da sauransu idan yana da waya duk a tambaye to za ka sa caji a nuna da wurin soket in bai da caja a yi maza a nemo mashi zai na ce ikiramu zai yana cikin ikramu dai ya zo da takalmi ne irin rambun din nan ta nemi mishi wanda zai dan sa idan za ka yi gari ko ya kai ko dai yana cikin ikramu hijmatu asai kuma cikin ikramu dai sannan fataratu ziyafa kwana ukun can su ake kai su babu kazawa to suka ce to ya a kirga kwanaki uku kawai ka kirga awa saba'in da biyu in ya zo kamar yanzu to gobe kamar yanzu alhamis daya jibi kamar yanzu juma'a biyu gata kamar yanzu juma'a sai ya kai asabar kenan ko to sai ya kai asabar dab da isha karka ce to ai ran laraba ko alhamis juma'a asabar ana dawo asabar ka ce shi zai wuce na biyu aka yayi saura daya sai isha wannan lissafin ya fi nuna karimci ya fi kuma nuna cewa eh lalle ka iya lissafi za a lissafa maka ladar ka kai ma insha Allah gaska idan ya wuce uku kuma to sai ka mai da shi a matsayin sadaka to sannan daga cikin girmama bako na gaba shine ka samar mari ka aje shi a wurin da zai samu nutsuwa kada ai bako kuma sai a kai shi ɗakin yara ba girmama shi ba samu wurin da zai zama yana da natsuwa a bashi makullin daki a wurin fita ga na bayi ga na daki ga caja dakin na da bukatuwar ma waɗansu bayanai duk aimashi ce wannan yar danjar ita ce ta fanka ko ta AC ga remote ɗin TV ga remote ɗin receiver ga remote ɗin AC ga makullin freezer duk an nuna mai shin yana da bukatar haka ba sannan sai maza a ce wannan titin kuma shine zai iya kai ka babban titi in kila za ka fita ma ba na nan inda wasu ka'idoci a garin duk a yi mashi bayani to da an yi isha nan garin ake kwantawa da an yi isha kuma nan a can ana karatu tsakanin magariba da isha duk kai mai wa'innan bayana to duk yana da buƙatuwar ire-iren waɗannan ya zama da dai ya cewa zai samu natsuwa sannan akwai al-lutfu wal mulaqa shi ma ikramu dayfi ne shine husnul hadith ma'ahu wa izharul farah bi qudumihi shine al-lutfu wal mulaqa kai ku zauna in jira duk iya akwai sanayya ko to tsohuwar sanayyar nan kai ta zakulo ta ila wani dan uwan mahaifiyarka ne ya tukawa ne ya suwa ne wai ya dan shiguwa an gama karatun nan ila da banka da garin shekara 28 ai ina wu garin aka yi wani yaro da aka samu suna wani ai na haya gama jami'a ai na ya sabi da za a fara to duk sun karɓa lambobin su ai kai hira in kuma abokin karatu ne to ai kaga akwai labarai ko da na cin jarabawa da na sata amsa da na faduwa duk ba za a rasa su ba tabtocin nan da azazzan kulus ya kamfus ya ya ya ya ya kaza ya kaza ya fassel duk ai ta labarai ya rayuwa ya kaza ya kaza duka ai to wannan yana cikin allutufu wal mulatafa to shi al-imamu samra kandi sai ke cewa to shi kenan ba ko an mashi wancan shi ma akwai abin da ake so yi na ɗaya a yajilisa haisu yukilasu ya zauna inda aka zaunar da shi a ƙa'ida dama in ka shigo ɗakin mutum ko falai ba da kai saka zauna ba in dai hankalin na aiki ba za ka zauna ba sai ya ce maka bismillah in ya ce maka galibin kuma sai zai ce bismillah galibin zai nuna maka inda za ka zauna duk ga wasu kushin shina a nan irin na falon sarki mai martaba mai waye mai masu daraja sai nuna maka wata kujerar katako to nan za ka zauna da kulle farahin wasu ba ruwanka da wancan kujerar ba ruwanka da ita kar kuma ka wuce gana an wulakanta kujeru duka duka aka ce zauna a kan katako ko mai ruwanka duk inda ya ce ka zauna ka zauna in ya ce maka bismillah ka zauna ana sannan akwai ladabin da kai ma za ka kiyaye dama ba za ka zauna ba sai ya zauna idan ya zauna a ƙasa ya ce bismillah to kai ma ƙasa za ka zauna idan ya zauna a kan kujera ya ce bismillah ƙasa za ka zauna sai ya ce ka dawo kujera ya ce ka dawo kujera ila yana so ne ya hau kujera ka zauna a ƙasa don ya ganka sosai kai ba za ka gano wannan fikihun ba kai ba ka kai wani mujalladin da aka yi wannan bayanin ba to sannan ba za ka yi ta kalle-kallen ɗakin ba yadda ka shigo nan nan kawai kake kallo shi kare za ka kalla kada ya kai kawo wai ga ka wani maza ga har da waya ko a wannan mujrimin ba ko ke duk wani abin da kake ta'addanci ne rike ta riyaka ba uwanka da kallace kallace inda aka ce zauna ba nan za ka zauna zauna a nan ka zauna a nan zauna a ƙasa ka zauna a ƙasa zauna kan shimfiɗin nan shi ke nan za ka zauna ya ce na biyu an yarda idza da lahu sahibu dari bi mawjudi ka yadda da duk abin da mai gidan ya kawo maka ka zo ta waje ka ga gida kamar gidan wani sanata mai tenuwa biyar ina ga za ka yi tsammanin za a kawo ba dama ne ko ko sai aka kawo maka wani ɗan ruwan lipton da wata ‘yar kwakwamba da wani ɗan ganye an ɗan haɗa shi da mai ila sai wata shinkafa da kai irin ta ma kakan ci ashirin aka ce shi ne abincin to kawakura ko kuma kawai sai aka kawo maka irin irin kunin nan mara kauri wani kunin tsamiya ne aka yi tun jiya ya gaji ba su shanye shi ba ya tsinki aka zubo maka shi a shi ke nuka haƙura ba ka kawo maka tuwo na dawa datsa da miyar kuka ihu da nasu to shine mawjudun karkake ci karkake ci wulakanci ne shine mawjudu sahibu darijin ko mawjudu sahibi dar dan abin da ya samu kenan gida har gida wai mu haka za mu kwana uku nan dan mun kare na kwana uku shine aka ce dole sai ya kula da ke kwana uku amma kai ba ce dole sai ka zauna bai ba wanda yake kai dole sai ka kwana uku in ya zo kuna tattauna to yanzu za ka koma ka ce ayi an ne gobe zan wuce a ba ai take dare ba to duk abin da ya baka ka yadda alwamu samra kanje yake cewa Allah ya kuma illa bi izni rabbid dar kada mutum ya miƙe sai da izinin mai gida ya baka a ɗaki haka kawai sai dawo ya ganka ka canza kujera ko ka fito kofar gida ko bakin hanya kana kallon masu wuta wa ya ce ka tashi sai ka tambaye shi za ka ɗan fita shi ne rabbu da ka duba sunan da shari'a ta baki akwai rabbu samawati rabbu to kuma akwai rabbu dari ka ko ai aro aro aro na kalmar rabbu karamin girmamawa ba ce ba kuma in za ku yi sallah ka san shi a hadda kun fara ya kai izu biyu ya gudu kai kuma ka yi musabaka har ta duniya to shine liman shine liman ba sai an yi zaɓe ba duk karatunka shine liman ai bai gama iya karatu ba kai ma baka gama iya ba ka je gaban wasu kai kaji a gaban ka bai gama iya ba kai ma a gaban wasu baka gama iya ba to da ka yi zai sallah sai dai idan ya ce maka bismillah da mashi mashi zai ja sallah kuma dole a bi shi ya ce abin nan ladabi na hudu da bako zai kiyaye ayyada wa lahu idza faraja idan kun zo ban kwana kai ta mashi addu'a da fatar alkhairi da godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to kaga karkashin nan zaka fahimci kuma ba zai tambaye tambayen wasu abubuwa ba an kawo abinci wai sai kuma yace wai wai baya ji me ruwanka amsar ita ce da da shi da an kawo tunda dai ba a kawo ba to ba shi dan me zaka tambaye abin da ba shi ko kuma a kawo maka ruwa ko sai ka taɓa yi da sai kira ba ku da mai sanyi na wannan sai dai shayi a to kai ya kamata ka wuce gobe gaskiya ko an jima duk wanda aka kawo maka shi za ka sha duk wanda aka kawo ka saba kwana a fanka aka kawo maka mafeci ka ce ka yan solan nan ka kasa haɗawa ai ga gidajen da sai ka koma gidan da a yi take da solar ka ga za su karbe ka dan ba su san ka ba ma ni ma da na san ka gashi kana ma rashin mutunci to ba za ka tambayi duk abin da ba a kawo ba sannan ba za ka rena abin da ba a kawo a aka kawo maka ba alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wannan in shi ya tambaya e kada sai a abin nan wa kazalika jannakum mutawasafa ya dan tsaya baina baina kara tibo na tun sama wani irin abin da kake so ka ce a wayo platin order daga Mississippi a a ta ji ma da wanda ya kila ta rana ya ce in ya ce to wani irin abinci za a kawo ne kace da wane da wane kuke da shi kai kila ka iya duba akwai mai ɗan sauƙin haɗawa ko kuma kana ci shi kenan ka ce a kawo wannan ko kuma ka auna ka ga eh zai iya kowane ya ce to shi kenan ka zaɓi duk wanda kake so da amma in dai ba shi ya bada kofar a tambayi nau'in abinci ba to duk wanda ya kawo shi za ka karɓa kuma ka ci da sakin fuska da jin daɗi da godiya nan ya ya ya fi eh shi ya kamata ya jagoranta kuma ya fi girman haƙƙi in ya so a iya faɗa mai shi ko a an karar da shi in ya ce a shi zai ja sai a bi shi a haka sai a cika ya bi ya sai a bi shi sai a cika ta don haka bi mai cikawa da ma cika za a yi to sai a bi shi sai a yi gudu sai a yi sallama wa alaikum assalam a ai da bambanci in ɗanka ne kaga kamar gida ne amma sarki ai shi ina ga dole ma ɗan shi kiyaye ko musamman in ba a bayar ba tukuna musamman in ba a bayar ba yau to kuma wani mabu da za ka kiyaye in kaddara ka fahimci da kyamara kaga shi kenan ma sai hankali ya kara hankalin shi sai mutum shiga ya taka zanzan to da kan mutum gidan dan shi ne to annabi ya ce wa yaya an tawa maluka li abika amma gidan surukai komai nasu ba naka bane komai nasu ba naka bane ba ko ne idan ce kila akwai wata alaka ta auratayya ta, ta cire ka daga bakon amma dai waɗancan hukukun biyafa din suna to sai ma da yake cewa ya harumu ya haramta aklu ta'ami da gairi cin abincin wani da gairi iznihi ba da izinin shi ba kene yanzu a matsayinka na ba ko in yazo ya ajiye maka abinci ba za ka ci ba sai ya ce bismillah kada daga kawowa kawai sai kana ɗaukar cin kana budewa kana budewa kana sassawa mutane wa ya saka wani kuma ma a wannan laifin kuma ya kara wani laifi laifin da ake yi shine sai ga wai sai fara sa ma kanshi ko sai ya adana shi wato hikimar shi ko ya ƙare al'aƙilu mun bada abi nafsi haka wani ta'ir larabci ya faɗa bayan shi ko annabi cewa ya sayyidu laqawmi akhiruhum shurba masu raba gora a wajen daura aure suna cin haram da yawa in aka baka dabino ko gora aka ce karaba ba za ka ɗauka ba sai kowa ya samu amma za ka ana ba shi raba sai ya fara dumbuza ya sana shi ana duka na haram ne ya ci da haƙƙin bayan Allah in bai ba su ba anan duniya lahira za a karɓa idan aka ce raba dabinan ne ka ce ku ba wani ya raba ana ba shi sai ka ce banna shi kenan ya fi maka sirri malam ya kadari ya kawo wannan maganar kuma wala ta'kulu Allah madaukin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa min zalika yana daga haka yana daga cin dukiyar mutane ba da izinin su ba halbu ma shi yatihi tatsar dabbar shi kuma abin yanzu ba ma tatsar dabbar ake ba ko sace dabbar ake haramun ne ka tatsi dabbar wani wai dan saboda kana buƙatar madara ka sha wa akadu samarat samaratihi da saukar da tsinkar ƴaƴan itatuwan shi ƴaƴan bishiyoyin gonar shi ka shiga ka sha mangwaron gonar wani ka sha haram ka sha kaɗi gwaiba gwanda ɗorawa duka ba a taɓawa duka ba a taɓawa baya halatta ya ce wala ya zuzu illa bi iznihi baya halatta duka kai waɗannan sai da izini shi illa an ya kuna muhtajan ila zalik sai dai idan mutum ya buƙatu zuwa ga haka sani yunwa ta ta soka da ranin nan kai ya wuto abin nan a daji kawai sai ka zo wani rafi sai ga wani gauta ya zabga yaya to yanzu ya gaji idan mai gonar na nan fa ni'ima sai ka shiga ka ce a baka na ɗari biyar ko ɗari biyu in baka da kuɗi to sai ka ce ya baka ranci sai ka karɓa ofe ɗin shi in gari ya waye sai ka tura masu kuɗi idan duk wannan ba zai yiwu ba sai ka sai ka roƙa yunwa nake ji ta tsananta min a taimake da na abin da zai kwantar min da yunwa to idan da ka zo gonar ga gauta ga sauran dangin abinci a gona sai yi kyau ko ba mai gonar ko kuma kai baka ga mai gonar ba ai zai yiwa yana nan ko to ga yadda malai ya ce ga wata dabara yace falyunadi sahibal ibli aw al haifi kaga wata saniya ko akuya ko raƙuma kuma da nono haƙe ta sa a sha amma ba mai dabbobin a kusa ko kaga wani lambu ko wata gona lalle ga abinci kuma in ka ɗiba na iya maganin yunwa to sai ka kwallara kira malam mai dabbobi kai su yana kusa zai fito ce madara nake so a taimake ni in tasa malam mai lambu ko ka kira sunan abin da ka gani malam mai gauta zai fi gane da shi yake mai karas mai kabeji ka kwallara kira to idan ya fito to sai ku in can bayana to idan ka kwallara kira ka kwallara kira fa fa in ajabahu idan ya amsa mashi to shikenan fa ni'ima wa illa in yaji shuru fal yashrab ya tatsi wannan madara ya sha wal ya'kul kuma ya ɗiba wannan abinci ya ci gaira mutafidin habna amma kada ya ɗiba ya tafi da shi shi ne kada ya sa a hannun riga kada ya sa kowa aljihu kada ya sa ya matse a hamata ko ya rungume a hannu ba a yin wannan gaba ɗaya kenan zai ɗauki wancan da barbaru in ya iya gana da mai gonar ko ya ga mai gonar to wannan dabarar ta fi sauƙi shi ne waliya a kulli ya ci gaira mutakirin hubna ba tare da yarin goma ko ya ɗiba ko ya matse a hamata ba ne aka shi kenan waɗannan su ne matsalolin da ya tattauna dangane da abin da ya shafi hukuku na biyafa da kuma haƙoƙin bakunta. To akwai mai kama da shi shine azza'ir. Shi azza'ir ba bako ba ne. Suka ce shi yana da bai da wa'incan hukukun da cewa za ka ciyar da shi don galiban bai zaman da za a ciyar da shi. Amma a tare shi da marhadin inda ruwa a kawo mashi da ɗan sauransu duk da za'iru ne kawai kusa-kusa ake gari ɗaya kuma ba daɗewa zai yi ba to duk da haka ana son wannan a yi marhabin da shi in kuma kai da kaje matsayin ziyarar can ababen da na musamman kan da ya faɗa duk ka kiyaye kada kai kallace kallace kada kai tambaye tambaye kada ka rena abin da aka baka ka zauna inda aka zaunar da kai karka tashi sai an baka idani kar kai kaza kar kai kaza duka wa'annan suna nan akan azza'ir amma cewa to za ce da shi kwana uku sai ai shi ko awa uku ma galiban za'ir baya yi kaɗan taso ne zai yi maka gaisuwa zai maka jaji zai maka ya taya ka murna wani alkhairi da ya samu ko ya ɗan zo ne ya same ku yi wata shawara minti biyar minti goma minti ashirin duka wannan za'iru ne galiban nau'in can haƙoƙi banda na ciyarwar na tsawon kwana uku zaga yana da bukatar shi ma a tabbaka su a kan shi domin kiyaye ɗan uwantaka ta ta addini wa alaikun salam wa rahmatullah ya duka in dai ba na jama'a ba ne gaba ɗaya in dai ba maftuhai ba ne maftuha su ne public na kowa da kowa in na kowa da kowa ne shi kenan babu damuwa amma akwai mai su to ba da ma a taɓa sai idan ya bayar da izini sai dai idan urfin mutane ya gudana kan cewa da bishiya kaza da bishiya kaza da bishiya kaza kowa ma zai iya zuwa in yayin suka faɗo ya tsinta to in haka ne to zai zama babu damuwa mutane sai su gudana akan urfin wannan al'adar tasu yanzu kawan bishiyoyin mu zai wahala ka ga ana ana ana faɗan wani ya zagaya ya ɗauki ɗan ɗinya amma za a iya faɗan na ɗorawa kuma kuma za a iya faɗan na mangoro in kuma da kanya a gonan mutum zai wuya ka ga yana jiran ta gama ƴaƴan ya zo ya kakkaɓe ya ce ya tattara galiban ta'arafa annasu fi ayi ya akudu asmara hadhihi al-ashjar mutane sun ɗabi'antu kawai su yi sabo nan waɗannan bishiyoyin to sai a koma zuwa ga abin da ya shafi urfi wa alaikum assalam wa rahmatullah kamar yaya eh ka ce eh wannan ƙasa ne ba damuwa idan ka sha wannan mai sanyin akwai cutuwa ka ta ba ku da wanda bai kai wannan sanyi ba saboda ta dora mashi wani aiki ne da ya fi wanda ya yi sauki amma ya kawo mara sanyi duk wanda ya kawo maka ruwa mara sanyi a matsayinka na bakon da ya da ko rana to ba na jin yana da mai sanyin nan zai so ya faranta maka da shi don ya san kuma kana da bukatuwar shi kamar ya kawo mai sanyi a ce ba ku da mara sanyi don a yi amfani da shi wannan babu laifin irin wannan inda ka sani wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh na ma'aikata shi ma in dai ma'aikatar ta bar shi a buɗe kowa zai ya taba ba laifin mutum zai taba amma in ta sa doka cewa kar a taba to baya halatta a taba baya halatta a taba yanzu irin kamar kasar Saudiya za ga dabino ba wani abu ne mai wahala nan da nan za su shuka to a wani wurin a wasu wuraren aka taɓa aka shuka ba kai ta ka taɓa ba gwamnati ko waɗanda aka dora alhakin kula da shi su ne za su iya sarrafa amma wasu wuraren in kawai ka hanko ɗin za ka yi zuwa ka tsunko ka wanke kawai ka ci ba wanda zai maka ma magana to da an bar su maftuhai ne dama ba jira ake ba a tattara a jaya wani abu in kuka tsinkan dama don ku aka daddasa ta to kullum sai mutum ya kalli irin wannan urfin sai ga to shi wa'annan abubuwan yaya suke a mu'amalar ta gudanar da rayuwa ko hayati ijtimaiya social life haka na al'ummar da mutum yake ciki daga nan sai mutum ya gudana haka na in so samu ne mutum ya tsaya tun da dai cin kwaya biyu uku zai ishi mutum ko sai ka tsaya a gonar ka ci hikimar kila kafin ka gama cinye kwaya uku ma zai zo sai ya ciniki ko a biya shi ko a nemi yafe wani shi koyi ba mutum mana aiki shi dama wani itace na ya fada can ciro shi madadin gauta uku da kaci na gan ka ka karɓa ne amma ya maza maza a fiffizga a watsa da ta yi gaba a wannan ya kama mutum zai zama ko ikhtilat ya zama kamar kwace-kwace kenan za kuma shiga cikin akulu amwalin nasi bil batil lokacin da malami aka dari ke lissafa haramtattun abubuwa ya lissafa da shi wa akulu amwalin nasi bi ghairi fi bi nafsin alaikum assalam eh wani eh mai gidan shine rabbul manzil to kai ka je dama a daidai gaban sallah ma ai zai kai zai ka sa fiqihu fiqihun nawazil ko sai ka to wani lokaci ne za ka je to da kai karka zo ka bi shi sallah a ja maka wata bakan damiya kai kanka ma ba gano inda aka nufa ba lantana inda aka sauka to kaga da matsala ne kai ne za ka kiyaye lokacin da za ka je da kuma gwargwadon lokacin da za ka ɗauka har iya sallar ta iya riskarka in dai gurin lokacin sallah sai ka abin nan ko kuma idan ka je ka nemi masallaci ai wani ma bakon da ka je za ka ce to mu a nan muke yi to amma ku na san a can kuke na ku na can wada shikenan ku ta mutu eh akwai masu wayewa ko to in yi akai haka shikenan kai alwallaka ka tafi masallacin su shi kuma ya wuce masallacin su a to ai ya zama dole a lokacin sai ka karɓa kai eh za a iya mai wannan tauriya kenan tauriya da mai tauriya fake da haka ce to ainihin kasani kasuru nake yi ko kuma cikawa kuke yi amma in ba ka da wani zaɓi ka fahimci kuma idan ka ƙi bin shi kila ya shiga gida kwanan shi ma ba zai kare fitowa ba to kaga sai ka bi shi akwai fikihu na rayuwa kamar da katada yake faɗi kamar da alimam ibnu kasir ya yake ambato cikin tafsirin surutan an zan iya tunawa to wani lokaci siyasar zamantakewa za ta sake wasu abubuwa na hikima ta rayuwa kata da yake ta mukan yi haka da kafirin lokacinmu har ma mu hango su mu je mu taro su ba wai don mun yarda da cewa ga abin da abin da suke akai gaskiya ba ne ne ne kawai na rayuwa cewa a daidai gamar akwai wani abu da zai iya mana amfani idan muka yi masu haka wata gabar kuma za ka mu musu irin shi to irin shi ne anan mutum zai tabbaka zai zama ya samu abin da suke ce mashi fiki hulwa gyayi Allah ya samu dace wa alaikum salam Naam. Eh. Eh. Eh. Eh. eh in an dawo lalle sako ne wannan inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an ta'ku an tahkumu bil 'adl in aka karbo irin wannan sai a samu wani babba a dangin mun sai a bashi in kuma kai ne babban da aka dankawa to lalle a urfi rarrabawan da kai in za a samu daidai kowa aika mata da daidai aika mashi da daidai kwai da zakari mislu haqqil unsayn in ko ba za a samu daidai ba dabinan ma a raba rabi rabi kafi zuru ne dama kawai shaida ce ce ga dabino kwaya ɗaya na daura auren wanci sai ga gidan an raraba in kuma suna da fikihu a dandaka a zuba a kofi a rika ɗiba ruwan a cokali ko tabarruka da fatar kowa dai ya zama na ya shaida so da haka mutum ba za su cinye ba amana ce inna Allah ya murku an tu'atu al-amanati ila ahliha kuma in sai a nemi babban sai a danka mashi sai ya jagoranci rabawa Allah wa alaikum da kan ka shikenan eh shine gwargwadon yadda gwamnatin ta bude kofar abin in ta bar shi a buɗe ne kowa zai iya ɗiba ko kuma an fahimci haka daga jagororin da ke da kula da abun to akan haka za a gudana amma idan gwamnati ba ta yadda ba mana hukumomi ko cin izakatin na wurin bai yadda ba idan mutum ya ɗibo su hutu ya ɗibo ko kuma ce gudu ne wa mai ya gulun ya ci bi ma walla yau mal qiyama sai zo da wannan abu ranar kiyama domin haƙƙi ne na al'umma wannan mutum sai tsaya ya karanta menene ke faruwa ya al'adar gudanar da abin suke wal'adun suke to shi kenan sai gudana a kai fattakullah mastafa'atu ya yi iya abin da zai iya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum